أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد يوم درجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kadarta mana haɗuwa a wannan sahiya ta litinin a yau muna 21 ga wata na zulhijja hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1444 insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya a cikin karatun littafin al'arba'un nawawiyya wanda mun kare hadisi na 35 yau za mu tashi alhadisu as-sadisu wa thalathun za mu tashi hadisi na 36 maliki ta an abi hurairah radiyallahu anhu ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qala abdurrahman ibn sakhr ad-dawsi abu hurairah Allah kare da gare shi ke cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yake ambata cewa man nafasa an mu'minin dukkan wanda ya yi wa wani mai imani kurbatan wata damuwa min kurabin duniya daga cikin damuwa irin na duniya Allah ya baka dama na ka cire wani daga cikin bayan shi daga cikin takura da yake to idan kai haka nafasa Allahu anhu kai ma Allah zai yayi maka kurbatan wata damuwa min kurabi yawmal qiyamati min kurabi yawmal qiyamati daga cikin damuwoyi kenan damuwa da yawa daga cikin damuwar tashin kiyama kai ma Allah zai yayi maka wata damuwa yanzu misali idan ka yayi ba mutum daya damuwa daya kaga wani bangare na damuwar kiyama Allah zai yayi maka in kama wannan kama wannan kama wancan kai kaza kai kaza kenan sai ka tashi da karaba sani yawa Allah mana tawfiki wannan ita ce gaba ta farko a cikin wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jan hankalin masu imani cewa mu yi kokari matuka gurgurda yadda Allah ya ba mu dama Allah ya ba mu iko ya zamanto idan wani namu dan uwa musulmi yana cikin wata damuwa musulmi ne bangare da ya shahi na jini a makwabci ne na zama bangaren da ya shahi kaza ne diddai wanda Allah subhanahu wata'ala ya baka daman ka agaza mashi to ka cire shi daga cikin damuwar nan Allah subhanahu wata'ala kai ma zai cire maka damuwa a gobe kiyama Allah taimake mu wannan hadisi kaga ko kuma ce wannan gaba fi haddi zatiha tana jan hankalin masu imani akan su zamanto masu haɗewa da cibrewa waje guda damuwar wani ta zamanto ita ce damuwar wani sannan mazalla ke cewa wani yassara ala mu'sirin duk wanda ya sauƙaƙawa wanda yake cikin halin takura mutumin da yake cikin halin ƙunci sai Allah ya baka damar da za ka iya sassafta mashi wannan damuwar ko wanda ka fudda shi daga cikin ƙuncin nan yassara Allahu alaihi fi duniya wal akhirah kai ma Allah zai sauƙaƙa maka al'amuran duniya da lahira ya zama a nan gidan duniya Allah sauƙaƙa maka sannan kuma haka abubuwan kiyama Allah subhanahu wataala zai sauƙaƙa maka a dalilin ne a dalilin sauƙaƙawa wani wanda yake cikin kumci da Allah ya baka dama kai shi yasa dukkan wata dama da Allah zai ba dan adam na dukiya ne ko mulki ne ko lafiya ce ko wane ne zaka iya amfani da waɗannan damammaki ga baki ɗaya ka dama su cikin abin da zai yayi maka damuwa a nan gidan duniyar gobe kiyama Allah subhanahu wataala bar tawfiq shi ne mazala yake cewa duk wanda ya sauƙaƙa wa mutumin da yake cikin halin gunci to kai ma Allah zai sauƙaƙa maka a nan duniya da kuma kiyama sannan mazala ya ce wa man satara musliman duk wanda ya ƙoƙarin suturce ruwa asiri ga wani mutum musulmi satarahu Allah fi duniya wal akhirah haka kai ma Allah zai suturce kai ruwa maka asiri a nan gidan duniya da gobe kiyama Allah ba ka rihin asiri a cikin rayuwa a gobe kiyama Allah ya rufa maka asiri duk mutum wanda ya zama to yana da kokarin ya rufawa bayan Allah ya taimaka musu ya agaza musu sannan kuma idan wani abu ya biyo ta hannun shi na fallasa ba zai zama to mutum mai rawan jiki ba wanda dama yana jiran irin wannan abin ya faru saboda ya je me yake kafa yayi bayani ai kunjuwacce kaza ne kunjuwa da kaza ne shi yasa ya daga cikin maganganun al-Imam Ahmad ibn Hanbal da wasu daga cikin magabata cewa dukkan wanda yake bibiyan al'auran mutane yake fallasa mutane a dalilin wani aiki da suka aikata to wannan mutumin yi hankali yadda ka bibi al'auran su wani kai ma Allah zai kafa wasu mutane ya dasa su su bi ka kai ma ƙarshen dole sai an fallasa ka amma kai ƙoƙarin ruhawa in dai ba wani abu wanda yake da alaƙa da cin mutuncin wani ko cin zarafin wani ko shiga haƙƙin wani kai ƙoƙari ka mutunta kai ma ka ruha sai Allah subhanahu wa ta'ala kai ma ya ruhi da irin naka mazalacin wa satara musliman satara Allah fi dunya wal akhirah Allah zai sitirce ka a nan gidan duniya da gobe kiyama sai mazalakin cewa ku sani bayan wannan gaba ɗaya magana da aka yi duk wanda yayi wa wani mai imani damuwa Allah zai yayi maka damuwa daga cikin damuwar tashin kiyama duk wanda ya sauwaƙawa ko ya ba da mahuta ga mutumin da yake cikin halin gumci to kai ma Allah zai baka mahuta a nan gidan duniya da gobe kiyama duk wanda ya sitirce wani mai imani kai ma Allah zai sitirce ka a nan gidan duniya da gobe kiyama matsala da yi waɗannan maganganu guda uku sai ya rufe su da cewa wallahu fi auni al-abd bawa ubangiji subhanahu wata'ala wallahu fi auni al-abd Allah mai girma da buwaya yana cikin lamarin bawa wajen agaza mashi da taimaka mashi da bashi kariya da rufa mashi asiri matukar makana al'abdu fi auni akhihi matukar wannan bawa yana cikin taimaka wa dan uwan shi musulmi kira idan ka taimaka wa mutane kanka ne ka taimaka ma idan kai wani aiki na alheri na yayewa mutane damuwa kanka ne kama me yasa saboda duk lokacin da zaka shiga cikin lamarin masu imani wajen ba su taimako da agaza musu da yaye musu damuwa da rufa musu asiri to kai ma Allah subhanahu wata'ala zai kasance cikin al'amarinka ya taimaka maka ya agaza maka ya rufa maka asiri ka ko idan ka samu daga Allah subhanahu wata'ala ai magana ta riga ta kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya ambata mana wannan mataki na farko a cikin wannan hadisi kai wannan haɗu waɗannan maganganu wallahi maganganu ne masu matuƙar tsada duk takamurzan da ake yi inda a ci za mu kula mu ba da hankalinmu sosai akan aiki da waɗannan abubuwa wallahi da mun dace mun more za mu yi rayuwa salim alim lakin sai dai matsalar kowa ya fi gaban kanshi wallahi fakamniyar da muke cikin tashi hankali zai haka yana yiwa damuwarka da kake ciki a yanzu damuwar da kike ciki a yanzu inda za ki aiki ko ka yi aiki da gaba ɗaya daga cikin waɗannan gaban wallahi la'alla da labarin damuwarka ya zama haɓar kana ya zama tarihi ya zama labari saboda wannan maganganun maganganun na gaskiya babu shakka a cikinsu in ka taimaka wanda yake cikin halin goci allah zai taimaka maka in ka ruba wani asiri allah zai ruwa naka haka kuma idan zaman to ka yayi wa wani mutumin da yake cikin damuwa da umci kai ma Allah zai yayi maka to kaga babu wani abu garanti a cikin rayuwa wanda yake wadannan abubuwa Allah subhanahu wataala ya sanya mu dace ya ba mu iko da jajircewa da kokari da ba da hamzari akan kokarin aiwatar da waɗannan gwalagwalan kalmomi da khairul bariyati sallallahu alaihi wasallam yake ambata mana yanzu wani bangare na farko kenan wanda kuma iya daga cikin halin zamantakewa na yau da gobe zamantakewan yau da gobe yana tabbatuwa cikin ne cikin taimakawa juna agazawa juna ruhawa juna da sauran wanda suke da alaka da wannan sai mazala ce wa man saraka tariqan musali kuma duk mutumin da ya kama hanya yaltamisu fihi ilman yana neman ilimi a cikin wannan hanya me zai biyo baya sahalallahu sahalallahu lahu bihi tariqan Allah zai sauƙaƙe mishi a dalilin kama hanyar da ta neman ilimi tariqan Allah zai hore maka hanya wanda zaka taka takin takin takin ila jannati karshe za ka tike ne ka tsaya a cikin aljanna wanda yake maka nuna akan muhimmancin ilimi wanda yake na addini ilimi na shari'a sanin mi Allah ya ce sanin mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata a daidai lokacin da za ka samu da yawa sun yi biris babu wansu da abin da ya shakarta addini ko alama yana ga wannan kayan suwa ne kai ka ce suwa nan su ne aka dora musu taklifi na bangaren da ya shafi sallah da azumi da dukkan wani abin da ke da alaka da addini shi banda shi ya hudda kanshi ko ta hudda kanta mu kokari mu karanta addinin mu bauta wa Allah subhanahu wataala akan sani akan kana gani idanun ka kar suke ba abin da ya shafi ba shakku tsammani la sai wannan lokaci da ake ciki na kafafen sadarwa wane ne da sauransu haka kawai sai a rika zundo wasu abubuwan da ba su da alaka da abin da yake karantarwa ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga idan kai karatu addini wannan zai taimaka maka baka numfashi mai kyau cikin ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala inda ya kamata Allah ma Allah datar da mu ubangiji subhanahu wa ta'ala yake je yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qur rabbi zidni ilma ya ubangiji ka kara mini ilimi anan malamai suke cewa bai ce ba dan rabbi zidni mala rabbi zidni jaha rabbi zidni walida ta rabbi zidni ilma ya Allah ka kara mana ilimi me yasa saboda muhimmancin da ilimi na addini yake da kuma wajibin tilas ne akan dukkan namiji da mace da yaro da babba kowa ya tsaya tsayin daka ya kula ya sa ido da kyau yaga cewa ya karanci abin da zai iya bautawa Allah subhanahu wataala da shi to shine mazalla yake cewa duk mutumin da ya kama hanya ta neman ilimi to wannan hanya ba babu inda za ta tsaya da kai in ba a cikin gidan aljanna ba Allah subhanahu wataala datar da mu da haka in ka mutu kana zuwa makaranta kika mutu kina zuwa makaranta dama a hanyar gidan aljanna da kike kenan da izinin Allah kai sai da aljanna ne kai sannan mazalla ya ce wa ma jalasa qawmun fi baitin min buyutillahi wasu mutane ba su zauna ba suka taru a wani daki daga cikin dakunan Allah masallatai ya yi makarantu ne kaza ne da sauransu ya turuna kitab Allah suna karanta littafin Allah alqur'ani kenan wa yatadarasunahu bainahum suna darasin alqur'ani tsakanin su yani suna tafsiri ana kaza ana kaza waɗannan mutanen illa nazarat alaihim sakina face sai nutsuwa ta safka a gare su zaka same su a nutse a cikin halin da ya kamata saboda mai saboda suna karanta mafi tsarkin karatu wanda shi ne karatar ƙulani mai girma suna karanta mafi alherin maganganu na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka yi bayanin wannan alƙulani da su to waɗannan mutane ina su ta mai ba babu daga duk mutane da suke karanta littafin allah sannan ko suke darasin shi yani suke tafsirin shi da bayanin ma'anonin shi alƙulani mai girma na tsakaninsu wallahi waɗannan mutane za ka samu illa nazalat alaihim sakina sai ka samu nutsuwa ta sabka akan waɗannan mutanen ka duba kaga za ka je majalisin karatu ka samu mutum ɗari ruwa suna zaune suna sauraron karatu amma babu mai cewa ƙala babu mai surutu babu mai kaza babu mai kaza mutum guda ne yake magana ana saurara ana ta jin bayanai na abin da ya shahidi wannan da yake maka nuni gaskatuwan maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da jan hankali da aka yi ga masu imani wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun in kuka ji ana karantawa ku saurara ku yi tsit ku rika bibiyan abin saboda ku fahimci ne ake ne da to wannan duka yana maka nuni akan wa yatadarasu bainahum suna darasin a tsakanin su wannan kuma yana mana nuni muhimmancin zuwa mutum ya zauna gaban malami yayi karatu wannan zuwan da zaka ya zo a cikin wata riwaya ta daban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wasu mutane da za su hada cikin daki daga cikin dakunan Allah suna karanta littafin Allah suna darasin littafin a tsakaninsu face sai Allah saukar musu da nutsuwa mala'iku sai sun kewaye su sun musu kawanya sannan kuma wani nutsuwa ne ta sauka a wannan wajen sannan kuma Allah ya ambaci sunayen waɗannan mutanen a wajen mala'iku da suke wajen shi wace daraja ta kai wannan daraja babu wace kima ta kai wannan kima babu darussa ne ga suna ana gabatar da su wurare daban-daban a cikin masallatai a tsakanin magarba da isha'i lokaci ne ɗan kankani wanda bai taka kara karya ba in Allah ya sanya alheri a cikin rayuwarka sai ka kana ta kokarin amfana ya zama to ka bar ma jawo kanka rana kaza a wuri kaza ana karatun kaza rana kaza a waje kaza ana karatun kaza wani yana yi wani yana yi wani ganin malamai daban-daban suna yi da almajirai na ilimi kama kanka tsari wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza ya zama tun kana kokarin bibiyar waɗannan karantuka kaga irin alheri da albarka da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a cikin rayuwarka Allah ƙara mana illa nazalat alaihi musakina mazala ke cewa ghashiyatuhum rahma kuma rahmar Allah sai ta dalle su wa haffatuhum malaika ko malaiku za su zagaye wajen sai kawanya kuna zaune da ku da malaiku ana cewa Allah ya ce manzo Allah ya ce la ilaha illallah da Allah wani wani wuri ne zaka zauna ka samu irin wannan wannan wannan daraja babu wa zakarahu Allah fi man indahu kuma Allah zai ambace ku kai dai wani dan wani Allah zai ce wani dan wani wacce yar wani fi man indahu a wajen wanda suke wajen shi Allah ce ka can bayina suna ambatuna ya zo a cikin wani hadisi da bayana can cikin da salihin hadisi ne wanda manzon sallallahu alaihi wasallam yake ambata cewa a lokacin da mutane suka zo irin wannan majalisin suka zauna to Allah zai turo da wasu mala'iku wannan mala'iku za su su su bibi waɗannan kamar da ya zo a cikin hadisi in an kare sai Allah ta bi mala'iku idan ku samu bayina mun same su a wuri kaza me suke suna da magana akan wuta da aljanna sun taba ga wuta a su ganta ba sun ga aljanna a su ganta ba sun ganni a su ganni ba suka yi imani da kai a wani suka yi kaza suka yi kaza a ƙarshen hadisin ne Allah yake cewa waɗannan mala'iku ina mai shaida muku cewa ni ubangiji subhanahu wataala na yi sai mala'iku su ce ya ubangiji ai akwai wanda ba kormato ne yazo tsegumi ne yazo dan ya ga me ake yazo Allah ya ce ya ce wa wadannan mala'iku ai wanda yake tare da irin wannan tawagan baya tsiyata baya tsiyata shi ba an gafarta ne Allah ka duba daraja da irin wadannan wuraren amma ka je ga nake tunturun to a lokacin da za ka kalli hilin wannan kwallon kawa a hilin ba mutane sun sai tike da kudin su wanda za su yi gane shaɗan Allah su shiga layi ana zage-zage ga zahi ga wane ne a wani suke so kwallo suke so suke amma ka je masallaci yana ke karatu ka gani lalle akwai da yawa daga cikin uwa a yanzu rahaba kwaɗayin sauraron karatu ya shige su alhamdulillah amma kuma za ka samu a daidai lokacin da ake tunkoso a hilayen kwallo saboda a kalli kwallo a sa kuɗi a sa hankali a sa lokaci a sa wane ne a daidai lokacin da za ka zo ka samu masallatai ana karatu amma ba kowa ba yake da yake da hankali ko kuma tunanin ya zo ya halarta ya saurara shi yasa mutum ya rika roƙon Allah subhanahu wataala ihdina siratal mustaqim Allah ya datar da kai duk wani aiki alheri inda ake aikatawa ya zama to kana ciki duk wani abin da ake na alheri ya zama to da hannunka a ciki ko ya zama to ta hanyar mada ce ko ya hanyar ya zama to ta hanyar abin da ya shahi tunaninka ne ko karhinka ne ko wane ko kudinka ko tunaninka ko abin da ya shahi ilimin ko mi Allah ya baka kai kokari ka sanya shi cikin abin da yake addinin ka ne sai Allah ma rayuwarka albarka ya ma rayuwar iyalinka albarka sannan kuma Allah ya saka wanye da ita wannan walakantacciyar duniyar lafiya Allah subhanahu wataala ya mana tawfiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zakarahu Allahu fi man indahu yanzu bayan an kammala gaba ta farko a taimakawa shugaba gaba ta biyu a nemi ilimi wanda yake na addini kakkai kasa a goma kai kokari matuka ya zama tuka da tsarin koyon karatu kai karatun da yanzu har a sama wasan ake yi shi a yi a saman facebook a yi a saman youtube a yi a saman twitter a yi a saman tiktok a yi a saman wane ne duk gasar wasa'ilul ilam ni'ima ce Allah ya kawo ta a yanzu mu kokari mu amfana da ita a cikin abin da zai zama ya sanya mun samu yardan Allah subhanahu wataala kaga wannan kuma duka iya maka nuni akan yankewan uzuri da yankewan hamzari game da abin da ya shafi mutane duk wata hanya a yau Allah ya ba ya sa ta zama to mai sauki a gare mu alhamdulillah Allah sanya sanya mu zaman to masu amfana da waɗannan nimomin da Allah subhanahu wataala ya gare mu yanzu bayan wannan kuma sai mazalla ya rike maganar hadisin gaba ɗaya da wata wata ibara mazalla ya ce wa man abba bihi amal duk wanda aikin shi ya sa shi ya yi jinkiri bai sami yarda Allah ba aikinka sallarka azuminka karatun ƙuraninka kulanka da addini aƙidarka ya zama to wannan abun ya sa ka abubuwa ya zama ya jinkirtar da kai wannan babba'a bihi amalu duk wanda aike shi jinkirtar da shi manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam yusri' bihi nasabu wallahi dangantaka shi ba ta sa shi yayi sauki ko kuma ya zama to daga cikin yan ajin tabarkalla a wajen Allah subhanahu wataala ka'ida ɗaya ce shine man wa man ya'mal salihan duk wanda ya aikata nagari min zakarin aw unsa ko namiji ko mace wa huwa mu'minun yana bi halin imani Allah ce fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba za mu rayar da shi rayuwa da dada a nan duniya da gobe kiyama kai ne kake ga yana cikin halin wahala ko halin kunci alaƙa shi da Allah zuciyar shi saka yau take lafiyar ta lau daɗin zuciyar shi yake ji to duk mutumin da babba'a babba'a bihi amalu wanda ya zamanto aikin shi ya jinkirtar da shi mazala kita lam yusrif bihi nasabu dangantaka shi ba ta sadar da shi kenan babu wani magana ko mu ne suwa ne ko mu ne ɗan gidan malam wani ko mu ne ɗan gidan suwa ne ba ruwan Allah da kai ɗan gidan suwa ne abin da ake bukata ka tsaya ka sa hankalinka ka kula ka ajiye hankalinka ka bauta wa Allah subhanahu wataala ba ruwan Allah da kasancewa ka ɗan gidan suwa ne ko kuma kai jikan wani ne ko na makamancin wannan tunda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kira Fatima radiyallahu anha yace mata ya Fatima بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا yanzu wani sai yazo ce kawai shi dan dan gidan malam wani ne ko dan gidan su wani shi sai zama to a abin da ake bukata shine ka ajje hankalin ka bauta wa Allah subhanahu wataala kowa da abin da ya aikata ne Allah zai wuce sakamako ka duba misali da Allah ya buga mana da labarin da Allah ya bamu akan matar annabi Nuh da matar annabi Lut da ɗan annabi nun wanda duka ɗan wuta ne kasancewar da matar annabi bai amfana mata komai a wajen Allah ba shi ne Allah ke cewa kana ta tahta abdain min ibadina salihin fa khana ta wa sayyid fa lam yughni anhuma min Allah shay'a wa qila dukhula an-nar ma ad-dakhil kasantuwar su ta matan annabawa bai amfana musu komai ba a wajen Allah aka ce musu ku shiga gidan wuta tare da masu shiga saboda kun ha'inci manzancin da aka aiko mazajenku da shi matar annabi lo ‘yar wuta ce matar annabi nuhu ‘yar wuta ce ɗan annabi nuhu ɗan wuta ne waye waɗi Allah subhanahu wa ta'ala wata kaga dangantaka gare su mai kyau idan aka ce wani ɗan annabi yo ai ƙarshe ke nan a cikin al'umma amma kuma kasancewar ba su yi aiki alheri ba ya ta kasance a gare su ba ta yi kyau da kan bi kokari matuƙa mu ajiye hankalin bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala dangantaka ka tana da kyau kai gidan su wani alhamdulillah wata ne mace Allah ya maka amma ka tsaya ka jajirce ka bauta wa Allah tsayin daka wanda wannan shi zai sa ka zamanto dan ajin tabarkalla a wajen Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya shirya da mu karantar da yaku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita insha Allah kenan wannan shi darasi na karshe darasi hadisi na 36 kenan darasi na gaba insha Allah sai mu tashi hadisi na 37 yan uwa suke bibiya kai tsaye malam mutar mamman daga libya da sauran musa musa abuba da sauran yawa daga baki daya allah su wata ya saka wa kowa da alheri kuma ubangiji su wata ya sanya waɗanda abubuwa da ake a cikin mizani da ayyukan mu na alheri ga baki daya mu allah su wata ya mana taufiki ga haruna garba da sauran yawa daga baki daya allah su wata ya mana taufiki bidal qadar kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah sai a gobe Allah sai mu darasi kuma na gaba daga karfe 11 da minti 45 Allah ya